أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق التوفيق سبحان الذي جل ما يجوز وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين البر وكفه وأنهم إليه تحشرون وتذكر في الأنبياء والآية فرقمت شيء مفرد من سبحان المسلمين من أبيه إلى المعبد وأنا نسأل الله بأمر annabi ya mu ma'ana idan annabi ya yi kira ko aka sallah dole a mu maza da an yi sallah ba ya kuma mu dai kisiri gudun dai wa an fi kira sallah wa yadda su yi an yi za ta amin da ba a yi ko a lokacin da aka yi kira ko ta harshen sallah ni zuwa ga inda da yawa wa'adamu sani annabawa da hudu bai da mai wa rafi وأنه إليه تحشرون cewa Allah yana shiga tsakanin bawa da zuciyarsa an gaba kuma suna ne da a yawan addu'a sai da an shiga wani wani akan ba ba ke ba su yi ba ta da ke shi ka haɓai da yawa su yi kawai to har da ta wani tambe shi Allahumma ya musalli wa jiruri sabbit alfi ala dinika wata riwaya sabbit alfi ala imani bika ya kunshi ya ce cikin tsata a kowane lokaci ka tabbatar da dukiya na ka addini ka sai kika da sai da ya ce ya rufe wallahi wannan addu'a kullum na gaji kana yin ta ya aka yi shi ne qulubul ibadi bayna asabi rahman yuqallibuha man sha'a a wata riwaya in sha'a a amaha wa in sha'a azamaha zukatan bayi suna tsakanin yatsun ubangiji yakan kira inda ya ga dama a wata ruwa in ya ga dama ya daidaita su kan hanya madaidaiciya in ya ga dama ya ga masa su yana cewa don haka Allah ka tabbatar da zuciya na kan addinin ka wato a kowace ta kan ɗaya ba su suna da su ake cewa zuciya daga kalmi saboda a tsakandu yawan jiya na zuciya to da muka ga muna da imani jiya alhamdulillah shekaran jiya har yau ga shi na azumi kan ta ma ko mu ce mun yi kokari a Allah ya tabbatar da zuwa mu kai imani shi yasa muka ga wato shi yasa duka ta imani wanda ya sa bayan Allah idan su kuma su ke zane maimakon su gane jinka gode wa Allah wani ya kai kaza wani kuncin banza wani kuɗin duniya wani mara imani wani mara kuɗin kirkin kai duk daga ga Allah ya mai da shi ya kai tabbas wannan tsiri da ya zama abin da yana zama ka ko Allah ya zama da ka Allah na gode ma da bai ka ɗora shi yawanci mutane fa sun fiye mana shi ne waɗanda sun koya wa kansu cewa suna kamanta cututtukan zuciya da cututtukan gabobi cewa idan ka ga mutum an ce yana fama da canka ya kai soft stage na canka an san ko ya yi wannan mutuwar da misali da suke to ko kuma yana fama da HIV ko wani ciwo ko ga a cikinsa ba iya kaya ai kuwa ka ga a samu kana tantance da zai yi cewa ka ga wannan akwai kazani har ya bar kansa ya kama har ya bar ciwo kaza ya kama shi har ya bar kaza ai kafin kuwa zai wala da mara imani ya kafa shi na gaba da kula da ko sai dai dauya masa to haka masu kusan suke ɗaukar duk wani mai ciwo duk wani mai sabon Allah ko ba mu da shi a matsayin ciwo ne a cikinsa suna gode wa Allah da ba su Allah da ba su ce ba shi ko suna roƙa masa Allah da ba shi ne amma mun taɓa da wannan da su ce ba wai mai sako saboda an tsara na da idan ka ga mai sako ta da shi ne ta ganin da nika to sai Allah ya ba shi lafiya sai ya ɗaura ba shi ya ga kuma ya lafiya ba wai an ce wai ka yaba wa mai sako ko ka haɗa kai da ko ka ka ba da amma yana kawo mutum dai akwai ayoyin da wani jago da kan ka ga mai zako ba ka hana shi ba ayat da ta duba na ayat cewa ka ga mai zako ka kyana shi ka ki masa umarni da mai kyau ka kyana shi da mai muni to Allah ya zo azaba fito yau ka ji ba mai da azaba amma an yi kuma a lokaci guda mutum da ya ga kankan da kyau Allah ya nemi mawafaka يعني من فداء للفرج واعلم ان ما يكون بين الرجل وقلبه وانه اليه شرك
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وتكون فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة وتكون فتنة إذا wato ba za su samu kaɗai waɗanda suke wannan da shi za su yi kowa da kowa sai ina su bai cikin awa da zai na awa za su yi da magana ce wannan aya yana cewa ayan nan muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi abada ta sauka ban taɓa tsammani don shigo cikin ta ba sai yau gashi Allah ya yarda da al'umma da wasu babbar mutuna da ta gami kowa da kowa har can mu'alu wani to ga mu a ciki shi ne suna kashe Usman wanda ya jawo al'umma ta shi ne na rudani bala'i ya kashe kotu kaga irin sunan waɗansu ne suka jawo ta amma ba su ga ita faɗawa ba manyan sahabbai sun yi yawo a yi rikuwa da bai alai ta kada da gwaro duk yadda za su shiga tsakani sun shiga duk yadda za su yi su ba da shawara sun bayar duk yadda za su yi a ƙarshe da suka ga ƴan tawaye sun tsaye wa gidan musamman ya ba su ilimi su yaƙi ƴan tawaye ranka ya daɗe wayannan yaran kamar ilimin ya ce sai ce musu a'a Allah ya ce inna a'zamakum an yingana ar-rajul kaffa yadahu wa wanda ya ci mun ya ci wadatar da ni a cikin ku wanda ya ci a cikin ku shi ne mutum da ya kanda hannayen da makarantar da shi faɗa kana so ka ji wani a kai har sai ta yana ta tsoron ka da ya ne ko dai sai ne sarkin musulmin da manzo Allah ke cewa akwai wani sarkin musulmi wanda za a yanka shi a gaban matansa a gaban iyalansa wanda daga shi za mu ce mutum ne shi na da ya mata ko dai kai ne shi ma ne ta da ba kuka dauka ni ba ni ne ma ni ne take ni ne yace abubakar akan gadan da yau duk da an yi kuba yake amma kan gadan da kuma mutum da ya kaje shi ne sai suka ce ina da kai to amma cewa kai ne ba ya yin bukani hannun mutum a kashe ta a abinda za mu yi shi ne za mu turo yaran nan saboda duk da matasan da ina iya turo hasan barusai zubai ya turo kansa abdullahi talatin zubai ya turo kansa muhammad bin talha abdullahi kuma ya kuka suka biyo mu shi ma abu ne da dattijo ne amma ya kuka biyo mu da mutanen da za su da kewaye kofar jan usman da su ba da kariya haka ita kafa ta cikin kuma haka da zai ne kusan haka wani an yi shekaru a wuri har waɗanda suka suka yi zamani da maza ta ci suka ce gani wannan matashi sun ga an kira shi kowa kama da maza wallahi in Allah sai suka dawo mu zama a inda muke ba suka ga fiskar ya tuna mu da maza to wannan tsari ma mai kai to da aka yi suka kewaye bayan gidan suka je suka kashe shi ma sunan kofar da ba su ma sani sai suka yi ruwa da ƴan mata har suka kashe wanda ya sa aka kira su ina yin shi zo ya tabbata yin jama da sana ila ya ake yi bashi da bashi a takaice su ne zama kwanci ranar juma da ake abu an yi an yi aikai a wani na ɗaya shi ba zai tafiya ba ake ake yi ba zai tafiya ba a kuma ba ta jagowa wani ya ce wallahi ina jin sunyan Allah ran da aka shi kuma ne tafiya ba zai tafiya ba aka yi sun zuba ya ce ba zai tafiya ba Allah ya ce ba zai tafiya ba ai ba wanda ya kamata da inda aka dawo mana aka ce su al'ummar nan ba zai ci zana ba shi zuwanci sannan da dalilin da zan karɓa da sharaɗi duk wanda ya ci baya san haɗa kai shi ne duk wanda ya ci haka wanda baya sai ina ganin da zan shi ne farkon da suke yi baya bayan Allah ya kamata mu ci wannan matsala ba sun je jaman yakin Ali ba ne ba Ali ya je yakin ba ne saboda ba haka ne ba abin da ya faru shi ne mutane suna zuwa suna ce musu a gaban ku kuna shari'i da aka yanke ka ce yanzu ma an fara kuma ko da hannu baki da haka wannan sai da suka samu da na rage shi muna ganin lokaci yayi ka kama wannan da suka shi ma na kawo to sai ki so kuna da gani ka fara da ko a cikin hali ko kuma ban gama ka tambaya daga dauri ba gobe idan an nan kuma na na gama karɓar bai'a in kama kwamitin da shi a zaɓo masu da taro ba ta kai ce daga ba su da cikin da su umra da su da bai umra su samu ana ta hudu ba a wurin masu zafi na kashe kuma hankali ya tashi aka ce sai yanzu ko sun yau bai tashi sun zai saboda waɗannan su dai za su je kira yaƙi waɗanda suka kashe kuma wato ko da a kwanakin ransu ba wai sun je a kashe a sun je su yaƙi ƴan kufa da bamba waɗanda suka shi cikin kashe kuma sun ta gari kuma gwamnan gari ne ne shiga tsakani ƴan kawai suka ce ku barku da su da yake ba ku da kunya sun ce sun ta gari kuma na wani fulakan hankalin ta yi ta ya aika su na yi na yi da ya zo ya aiko lafiya suka ce gari gari wallahi sun zo jihadi ne ba da ransu wajen kashe kansu yace mun kama ba ba mai cewa gwamnati ne ke da haƙƙi tsakanin da wuri da suka ce gaskiya ne to in kana kan wannan kuma muna da yake a kama da wuri to darajar za a yi wani gari za a yi zaman sulhu za a zama fita za a za a kuma da ke kuma a wuri da su sai cikin wani gwamnati da kuma da su ke suka shiga tantin ɗalha da zubai suke da aikata su fara yankan ga su kuma da dandami da mun ce kun ga yanzu idan muka bari suka haɗa kai gobe wannan ya mutu shi gara mu ba shi sun yi ya za mu fata mu yi farkin dare da yi ba tun da an san fashin sun mutane su shiga cikin tashin su tsala da zai ce da ya fara yi suna farawa da aka hafa wuta ta kaka ga su da mara gudu su a yi ha to da mu magana da su a shi a gaskiya bane a ji da an mana cikin dare an shi ne kan gari ya waye faɗa ya waye kan rana ta ɗaga an samu shahidi a ɓangare dama da hawa ɓangaren can da nan da yawa to ka ji abin da ya faru bayan an nan ba mun da yakan juna wani idan na rubuta shi ba ne kuma mun da za ki sanar da rubuta a ba ba yana ne ko kike su rubuta shi a zaka zaka fara haka yace ilayya talha ilayya dubai Allah ya ce sai ki rubuta shi da Allah Allah tunda dala dan wani bai ta abubuwa inda wani bai sai da aisha magana yau shi inda shi kaɗai da kuma ba wani kowa ɗan abin shi da kuma ruwan da shi sai da hawa kana yanzu ka kowa iyalin ka gida shi daraja ta fito da iyalin ka sana ta fasa fasin daga tare da ya fi tsana ba shi ya da ita amma da ka aiki shi kaɗai da ya fasa kana kowa yadda kai kuma zuwa ya kamanta wata rana suna zaune da masana suna zuwa sai ga ina zuwa ina tafiya sai ka kaje kana da riya kana da la ya zo kusa a gidan da samu da abu kai da zai kusa da nan ya ta kafa abu ne yake da da yin da su ji da takawa ba sai annabi da yake da zubai ya ne kana kana da kana da kana zo shi da ya fara da kan zuwa dan ka wannan da kuma kuma jinin da wato yadda annabi ma sallallahu alaihi wasallam zubai shi ma annabi an kawo shi da sai ta wani zai kawo shi ya an mutu shi da ita ce wani sai ta yi da shi sai ce amma wallahi da tukaci da ta hujjo na za ta zama wani sai ce amma wajen zaka ya ce ran zaka ya ce kuma kai ba ka ce sai ce wallahi duk da annabi mutu magana ta sai ya zuba shi ka ga ko tun lokacin ba ya ce sai ce shi ke nan na sai ce wannan ya ce ba mu shi ya kaga bayan Allah kenan da ya koma yi wata zuba aka samu da anan ne abu mu jamu ya kashe shi yana sama shi kuma tsara sun bai jira bayan ya jira da cikin kullum sun zo ga shi wani ya ja kwarka da baya a shi ka da bashi ne jira ya wuce waye ke shi to ni an yi wuce da kake ta ga ka jaddada mu bai a bai a ta hannu ka kai mu baya to wannan ba babbar fitina ce kuma ba ita kaɗai ba shi ne sai ta zuwa cewa wannan fitinar ban ganta ciwo iyo ba sai ranar har mu jama kuma ka jama sun sa hafi suka yi tsawon kwana da fassarar waɗansu ayoyi waɗanda da lokacin suka kuma su mafi mada na ma'anar ayoyi misali bayin zama jamu wai wani rasu a makar duk sa hafi suka yi tsawon mamakin ayar suke yaushe ne ne ta yi zama jan wai wani wani shugo tabbali ba a kuma yi yi gurbin zai wasu aji alawa a amma ta yi zama jan ba yaushe rundunan nan za a ci su da yaƙi da jiya zuba da sai ranar bada da zo da an taɓa ƙarfi na allah ta ce annabi ya tafi yi zama jan wani shugo da zai da yanzu ka fassara aya a yi to haka ita ma wannan aya za su fi bayyana da jiya da rahoton sa ba za su samu waɗanda suka tsoron su na su kaɗai ba kuma wannan ayyukan da wurin lafi lafi su su saba dukkan wani suna da ta gani gaba ɗaya an tsara tsara ta da ya ta ta wallahi ya ta amuran na bin ma'aruf wani sana da sana an anin nan kai au da yanzu da lantar lawo alaikum asaban au kaba su yi sun fata suna faɗa yadda shi da kuma kuma kare ba ba wallahi ko ku yi umarni da kyau ko ku yi hanyar da muni ko kuma Allah ya zama da zaune hukuma da wallahi ku ta ma kiya kuna roƙon Allah ba ne to ka ga yanzu halin da al'umma take ciki yayi kama da haka da alama mun yi buka da yawa kuma haka ne da alama ba mu hana ba mu hani juna da lemuni ba da yawa ya kamata da azaba ta sauka amma duk da haka muna roƙon Allah su dafi sauran mutane kirki a cikin mu Allah ya yaye mana wannan azaba da masu da kai wa da mun kusa ne ana lafiya da Allah ta yi ka tsananin jiya
واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من
فادخلوا بذنب قليل يستضعفون في الأرض تخافون أن يتفرقكم الناس فآويكم وأيدكم بنفسه ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا هدنا هذا بيتي bayan ya ke bada an samu nasara an rubuta kafirai an samu ganima an kama mutumin yaki shi ne ayat da ke da mutum da ɗaya kun antum qalilun lokacin da kuke yan kaɗan kuna zaman maka na iya umur yau da kullum ta ma kuka ci da mutum a rabari bayan an ce tara biyar shida ana dawa zuwa ga musulunci sannan ne da umur yau da kullum ta ga cika mutum a rabari to kawo mutum a rabari ko aika ɗan ne qalilun mutum abu na da kuna raunana a bayan ƙasa ko musulunci a lokacin da take da tura kuma bai ana su'a don gudun azaba da ake miki ku je ku je da imani ta kawo mana an yi da saba kuma na su ila jin tsoron mutane su kama ku su ta azabtar da ku lokacin da kuke cikin ci ba cikin ɗalibin bayan mutanen masu suka mutu da kunkuri an nasta na shekara takwas a lokacin to tuna lokacin da kuka shiga wannan yanayi na yunwa da wahala da kunci a cikin ma ba dama a gari akwai wani wanda zai da ka da kamar innarsa ba musulmi ba ne zai ya ɗauki rakuni cikin dare ya kika da dabino sai ya ji wajen bakin shi ba shi da sai dan haka da rakuni sai ya juya ira kun ne da cikin dare sai su soke dabino da menene da da kuranta a yi taraba a ana kowa na na uku ya ce cikin mutane haka za a raba su inda jini ne ba ya kai ne cikin kowa da ke samu ne sai kuma wani jirgin wani ba da zai ce ko nan yanzu ma zai yi mutu ta kawo kuna yadda kaka da kuna su fa'awa su Allah ya rubu ne wa an yi da ku gidan su ya ba ku ya taimake ku da da ƙarfin da ke mako su ba da wata ala wa rada kuma ɗaya ba ya azurta ku da abubuwa masu daɗi da Allah ku san shi sannan malamai malamai da su yi na fara ma'anar ayar cewa tun zamanin kafin ma an nafta yanzu wannan wurin na garin maka ba inda yake shan wahala ga talauci ga jahilci ko mutu da karfin jiya ga yunwa ga ga shirka daga zobi ga yankan ƴaƴan matar an haifa saboda jahilci ga duk abin da kake ji mara kyau wanda ya rayu ya rayu cikin aminci da sauran da wahala wanda ya mutu mai mutu muna mutuwa suna cikin haka Allah ya zaɓe su ya tubo musu shugaba a cikin ya ɗauka kasuwanci su sarakunan duniya a ƙasa da shekara ashirin da biyar sai da yi wasu duniyan nan ba da wanda ta kai dole mutunci annabi ya ɗebo mazajen da ya gina dole da ne wanda ko mutu sun zuciya amma da girman annabi da darajarsa da iyawa da gina mutane ba a shekara ashirin da jami'ai da duk daulolin duniya da suka shekara dubu suna mu sai da wannan daular da suke jahiliya ta kan ashirin da suke kaga wanda ka kuma da tsayi ba da Allah ya shi ranar da aka kusanci bayan da iyali aka ɗebo dukiya mai yawa da kayan sarki dan har fada ta kusa suna biyo kan duniya wala ta ta sarauta ta dinari da a kyamma ta fatan masa da kayan aka zo aka shirye ga masarci da su maro sai na mun da juda sai da duwin ba shi shi san dogon mutum ne mai kiba sai da ba mutum mai tsawo mai kiba kamar shi sauran kamar sura ibn malik ibn ja'sha sai wani da kai sura ne ne da ni ɗauki kayan nan kaza ya sa kawo da su na da kaza za ta kaima je ka kan ka dawo ka sai ka gode Allah da yake kake sa yana kasu gumin sarkin duniya ya yi aka kana ba kauye ne kura ba kuma fara Suraka ce na gode Allah da yake kake sa wai da kake sa ba kuma mai nada ba a'a suraka ya nada na gode Allah da yake kake sa ya nada ina ba kauye ne kura ba yake kan ɗauka ya mata ko sai mu da kushe ashe wata mutu a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata randa aka ce duk wanda ya kawo annabi da abubakar a ranar hijira da daren hijira za a ba shi rasu da hijira a ya ji manzo Allah sallallahu alaihi abubakar ya ga annabi ya maka musula ya ka sai ke shi an so a sai sallama ya ce na yi ba zan tsaya ku ta da zan ta haɓar baraka akan rasu da ni ka biyo ni yanzu ran da ka ka zo a kayan sarki isra kuma ya zage ga rai kuma a lokacin shi ya ne da shi a lokacin shi kyale kuma umar ba ya wuri kuma da aka kawo kan shi umar ya ce a ga waye dogo kamar cin sani kawai sai dai kan shi da ta ji kayan ka fara to shi ne wanda aka kuma dai ba ki la Allah ku tsuruna Allah ya azuka ku da abuwa ku da ido ku
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأن آية متفقة أكان أبو البابا إني أبي الجند رضي الله تعالى عنه أبو البابا الأنصاري أن يسلم لك يا سورة وجن بنو قريظة bayan da aka je yakin wato da aka je yakin banu quraiza yakin khandaq banu kuraiza sun karya alkawari da suka karya alkawari suka taimaka wa kafiran makonin yakin kandar a nan salatu da ya dawo sai suka damu a nan salatu da kafin ma ya dawo yana dawo mala'ika biyu da kyauta ai mu mala'iku ba mu daure ba mu kunce kamara ba ba za a wuce banu kuraiza a nan salatu da ya ce man kana min kusaniya nan yan fala yanzu yana alfa illa fi bani kuraiza duk wanda yake yi cin magana na nan da ya kada ya sanar da aka masu yayi da su har aka kama hanya za a tafi da aka kusa da hanya wani sa cikin su suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ta kafin da aka tunda ba mutum bai sallar ma suka a ba ku ba ku ga annabi ya larabci ba cewa ya kada mu sallar aka da mun je ba ku da haka ko gobe za mu je ba ku da Allah zai gura mu ya wannan kun ka a garin da ya zanna suka tsara da suka ba ga mutane da wani ba suke nan da gare da ko ɗaya ba wannan zai kuma kuma ciki haji cewa in nan ya ba ya yi da harshen dan to duk wanda aka ɗauka a ciki to ana iya ya zama daidai to a takaice da aka ji wani kwarar aka kewaye wurin sai wani kwarar da ke a turo musu a gudu ba su yi shawara a nan da ta kusa kafa hukuncin Allah da masu sai suka ce wani mene da wuce a cikin suka ce zuwa abu ruwa ba in shawara ina ba zai kan abu ruwa ba ina ce musu yana zuwa sai suka tura musu mata da yara suka ce musu kuka karin fafa da ke ka zauna annabi na numfashi kana shakar numfashi zuciyar ka bata kai kai taushi a so ne za ta fafa zuciyar taushi ne da aka tura musu mata da yara suka ce musu kuka suna ini sai zuciyarsa ta kare duk da suka gaya mana ne kike ganin hukunci mai gidan na da hukunci zai mana to bai faɗa da baki sai nuna damuwa dan sa to da nuna wannan sai muka yi ta kama ya ce ya ce amana Allah ai an yi ce sai ko da doko mun san mun zai ta garin da ya dawo Madina ma bai kyautar manzon Allah masallaci bai samu wani wato wani ginshiki cikin ginshikan masallaci ya ɗaure kansa da shi yana ta kuka ke da bai wallahi ba zai ci abinci ba zai sha ruwa ba sai in annabi ya kunce sai Allah ya shi masa annabi ya kunce ya yi kuma da yunwa a zuwa fara masa ruwa yana kuma yana mace kiran masu su suka kwankwaɗa masa kan abinci a koya wani bai hana shi mutuwa ba tare da yana cikin hayyacin da wani biyan ba a nan da rasu ke so da ni ne zai samu ya koka mu sai nema masa gafara wa Allah wa Allah izza da mu amfuka mu jafuka fastaghfirna wa astaghfara lahu rasulu da wajalla tawarra amma din da yake wa kafa mutum suka fi abin da Allah ya bayar banda kace Abu Baba na daure har wannan ayati ta ya cewa an yi ya ni jamu la ta kunu la ya kun mene kar ku kar ku ci amana Allah wal rasul ku ci amana a manzon Allah wa ta kunu amana ku tuna ku amana kuma wa an tijara na barakuna da malamai suna cewa har bayan ya farko ma da aka biya masa saboda wai Allah ya kira shi ya ayyuka shi na amana kike ya ci amana murnar cewa har yanzu su bai imani suna tare da sai da fadi su ba. Wato har yanzu ni mumini ne bayan na ci amana ma sai sake ba su da su. Saboda sun da da ya fasa da yanzu rai wallahi yana daga cikin tubana na duk dukiya na na sanar da na Allah da su. Na ya da komai da rabon annabi ce a ni ko bai yarda ba. Sun ki kawai da ɗauka a cikin kwanaki ne sauran sunuci guda biyu na dukiyar ka wato wasa ta dukiya sauran sunuci guda biyu kuma ka shige ka ci wani guda abu baba ya rantse ya ce wallahi ko gawan ka ba za ta kara shiga mani kura da ga inda na taɓa zuwa na sa ƙyan na ce amana da ka zan ta taɓa sake garin ba haka kiyama kuma bai ƙara ba to wannan ayar da ayar cikin suratul mutahannati ya riga mana cikin su a duniya a jiwa kun auliya wancan ta sauka kan haɗin ɗin da abin bar sa'ada malama azabu yanzu suna ambata wannan ɗin da wancan ɗin suna shigar da magana haɗin ɗin da abin bar sa'ada a cikin wannan cewa cewa haɗin ɗin da abin bar sa'ada lokacin da annabi sai ya ce yana da kasaran makka cewa ba yaƙi abu daidai aka rubuta ya a kan yarjejeniyar hudaybiya ba zan yaki abokan zaman lafiyar ku ba wato wanda suke da muhalafa da ku ba ni ma ba za ku yaki abokan zaman lafiya suka yarda suka sa sai ya zama annabi zai yaki alaye shi ku ba wa raba da yaki alaye shi manzo Allah ba ba to sai yaki ya barke tsakanin banu kuza'a da banu dukkan banu ku za a alayin manzo Allah ne banu fikri alayin kafiran makka to a nan ran saboda intisani da alƙawarin hudaybiya bai shiga wa banu ku za a tunda in ya shiga kaman ya ya amuro da alƙawarin hudaybiya ya fa za a taimakawa wani kan ya kan abokan mutanen makka su ga mutanen makka sai suka shiga wa banu fikri suka yaƙi banu ku za a to ba ku za su suka turo mandi ya hasu a mace wajen manzo da sallallahu ya rasu Allah ga abin da mutane maka suka yi sun sa ka alƙawari sun shigar wa wani bikin an yake suka ga mu alaihi salatu wasallam an san da ba shi ne ce la yushriku illa ma suruhu in ne ban tabbata ko ne Allah ba zai tabbata to da abu da ya ne dole labarin da zai so kaya ya zo cewa a jaddada alƙawarin mu ne biya a yaki wancan shiga yaki ya gama jawabin sa a gabanin sa da Allah da cewa da komai ba ya tashi da Abu Bakar Abu Bakar bai am bai bashi ya fara ya zo da Umar Umar da ni ni wanda ba da ai na ga hujji ba ba ni da ba a goyon bana ta yi mushi da ni ko mutu da ku a Makka ta wallahi law lam ajid illa zar la qatabtu fi awra makan shi kenan ya ga ga Usman ke ba ya dole ya yi sai ta sai na da ko wallahi ne gida ya ga da wani mataki ba mu da abin da mu ci yadda to ga matarka yarsa kamar da magana ta ce ta nima ma ta shirye tsakanin jama'an ta farai shawa mu mutanen maka da mutanen ba maka ta ce ta kama kamar bude bakin sai da Fatima ta ce a'a ni mace ce ba na shiga magana jama'a ba mu kowace iriyar mace ba shugabar matan duniya da lahira sama da take cewa ni mace ce ba na shiga magana da aka ta ja layi ma kowace mace ko mutum a kan da su mutum a sha'ari maza da ce a'a saboda islami to gashi ya kashe shi ta sai da fara sai ta ce sai ta ce ku ba ni ƴaƴan ku na hakan da zai ɗan tabbaya ne su je su kama kafa da baban kakan saboda a furota sai ta ce a yara ne ba sa shiga maganar mai
jama'a ba ko da na yara ba sai da ke baka aljanna ne jikokin manzon Allah ne yau daraja kwalwani da girma da ɗaukaka duniya da lada ya ƙare a wuri amma suka ce ba za shiga magana mai wani ya kuma irin tarbiyyar musulunci yan kuwa abu da biya da ya je shi gidan manzon Allah yana da ɗansa a gidansa na aure ummu habiba jinta a cikin tafiya sunanta wato ramlatu bintu abi tafiya ana masa alkunya da wata yar sahabi tana shigowa yana shigowa akwai shimfiɗar manzon Allah a tsakar ɗaki daga shigowar sai wani zai da shimfiɗa ya ta na take ban kai ba shekara da shekaru tun da kuka yi jiran haɓar sai yau na gani maimakon su yi murna kin gani to ban san ki ba wata kila shi cikin ne na ji karfi bai sa cikin ɗaya shiga mun babbar da su da ko sai da shi a a shi cikin manzon Allah ta su kai kuma wuce shi wuce ko ba zai tafi cikin manzon Allah baban da mai jama'a ne Muhammadu ba ta ce ga yau ba shi suna annabi ne wala ya yau wala wala ya yau wuce shi wuce shi ba zai tafi cikin manzon Allah to shi da za mu hazo wani wani shi nan da bai zauna sai yake ce mata da abu da ya kawo shi wallahi ba abin da za ta biya ba yanzu ba wajen Allah lokacin da zai ba sai ma ka je ne wannan ka zuka shiga cikin Allah da yake ba ku ke da abin da ke so kowa shiga shi ya ta jiji ko kowa shiga shi ya ta jiji to a cikin da yake bar maka to dai koma maka ne sai wata zafiya ta zo mace wannan zafiya da ta zo akwai hatin ibn abi barka bayan ta rubuta ya gani zuwa gaban manzon Allah annabi sai na cikin wuta cikin gano na yanzu ka yi karfi biyu ya dawo cikin kayan rasulun rai to wannan zariya su yanzu ya akulu baba ya a sorry hatin bin abi barka ta ya rubuta wasiƙa ya nade ya ba shi da kai wa kalma to wasiƙan da ya ba ta bayan ta tafi sai Allah ya zo su jira ya tsara ya ga manzon Allah أنا ترى كان في كرا أن أبي طالب لجبر من الأواء لمداش ابن الأصفر يجري في شيء وين وجه سنون الروضة الرقاة إذا كنت موسى ما تأخذ وزيك أعورك ترقو سنة مطاوة سنة هذا وقت إذا فهمني كنت جبر الروضة الرقاة سنة هذا كنت فهمت كنت كي أقول وزيك أتبعي أتبعي أتبعي أتبعي أتبعي أتبعي to saura da mijalin da zai magana da wato ku ji da koma ita mace suna kokarin a yi ce ina ai wata inda da zai ce kika ce a a to kike maka yi ko ki duka wasiƙa nan wallahi ko miki tsarai yanzu na anan da gama sai dake da tafiya su ba ta ba sai suka fiya sai suka hamsu sun daji kanta kitson take ta zaro wasu kan ta wasu da ta ba su suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a buɗe a karanta a kan da daga hadin kan annabi barka da zuwa mutane maka lalle ku shirya ga annabi na shi zai zo ya kawo ku yayi annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ka aikata ka umar da kula bari shi ne markai ya zo munabi annabi ce a'a وما يدرك أن الله طلع على آل بدر فقال إنما بما شئت وأن فتبت wannan bawan Allah ya je badar ka sani ko Allah ya dan badar ya ce ko aikin abin da kuka dama na ya ce muku haka ne ta kai aiki yan sunnai ni ba ainiya ba dan maka bane ina da mata da yaya kuma na san cewa yan uwa na muhajirin suke ne in an cin zalin matan su da yayan akwai yan uwan su tare da za su hana dan kowace kabila yana dan wanda mushi da hana a zaɓi ciya ni ba ban da kowa ina zo zaɓi shi ne ni ma na san dan musu alheri ko wata kila su kiya mun iyalai na da mata na da ƴaƴana amma wallahi na tabbata ko sun sani Allah ya baka nasara kan na ga wannan birnin da komai a lamarin Allah annabi da ya mu da kiya to shine nan wannan aya aya aya to su ta san da yake kuma kan haƙi ko ba ya la la tajidu adumi wa aduwakum awliya tukuna ilayhi bi mawjidin wa kadara ma ja'akum min haqi يمكن الرجوع إياكم أن تؤمنوا بالله الذي كنتم تعرفون جهادا في تجربة ما تشركون إليه في المدى وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلمتم وأنا أعلم ما أخفيتم هذا هو الشيء to da wannan din ma saboda malaman asbabu da suna cewa sababi yana iya faruwa ayoyi da yawa sabubba da yawa suna iya faruwa da yawa aya ɗaya da sauka akwai wannan da dama to wannan yana daga cikin irin su. cewa walamu annama amwalukum kaga shi da hajji da aka tsabta ne wa auladukum sunnah ya ce a ji kuma a ci zami iyalan su shi ta musu wani shiga ka ga wannan aya ta shiga da shi ce sha ji kuma ka ci zami iyalan sa ku sani dukiyan ku da iyalan da ƴaƴan ku suna ne a gare ku wa annan la shi Allah inda wa ajin azimi wato lada ne girma ya tabbata da shi da abin da za ku kuke ji tsoro ka sani dukiya da ƴaƴa
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم
واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان لا اله الا الله العظيم وسني دوكياركم da ƴaƴanku wato anan ya shiga da matan ma kenan tun da akwai wajen magana aure mu'awaza ake yi miji zai ni kan sadaki shi kuma ya kasance mace ta ga an yi mu'awara zai zama macen ita ma tana cikin dukiyar ne annama amma duk ba wa dadi ko ya yi suna ne ga yau matukan za su zama su an tsara da kansa wa annan na inda wajen azumi lada ne girma Allah yana nan ya ajiye muku shi a rayuwa wanda ya ci muku mata da 'ya'ya wanda a nan duniya ko kuma da su a nan duniya za ku da su
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم cewa ya ku mu'minai in dai kuka ji tsoron Allah to ya Allah ku Qur'ana in dai kuka tsoron Allah Allah zai sa muku a tuna zai karbe ku ƙarya da gaskiya ko da baka san abin nan gaskiya ne ko ƙarya ba annabi sallallahu alaihi wasallam sabbi albarka yana cewa yana cewa wajisa la'allaka jita da su'al an albir albir masma anna ilayhi nafsi yana cewa wal ismu ma haka fi nafsika wa in afsaka nasu asar yace wani da ke naje in tafi an da ke da ke duk ban tafi an da ke da kamar da ke yace abu mai kyau hali mai kyau shi ne wanda ka fi zuciyarka da imani ranka ya nasu da aikata kuma ba ka ba ka tsoro jama'a su gani wa ismu ma kare ta an yi tsari a rage nasu abin da ake kira rage abin da kan an jama'a su kanan wanda ba ka so kowa ya san kanan dan da ne kan da ba su ba su kowa ya san duk da bayan Allah ana samun waɗanda suke da goyi ayyukansu masu kyau ba su so kowa ya yi amma dai ba akwai bai wato zuciya in tana matakin da muke ko mutane ordinary mutane na duniya ba ta so a san mu aikin ta ta ci so a ga mai kyau idan zuciya ta yi wanka ta yi ƙyan ƙyan ta zama opposite din wannan ba ta so a ga aikin ta mai kyau da ta haifa ta ma so a ga mai kyau da ɗauka shi ita ba mutum ne yake ba ana gane wannan malikin zinari ɗaya ya ce su da tun malaman suka yayi a basara ya ce na sauka a garin ana ɗanfar ruwa an fita roƙon ruwa ana tai ana tai ba kai ba samu an yi duk abin da za ka yi Allah ya Allah ya ina wucewa kawai da zai zai zama gwamnati mutum ba ki kirin rigar da ake keke rigar ta jauka ba yadda ke kifi ba za ta kai shi da ta sha gani sai kawai da kuka yi roƙi Allah ce Allah ina so na kifi na yi zai na kari da kuka ana da kai bai da kuka ba zai da aka kifi ruwa tabbas aka yi ruwa ya tashi da ya ji shi a bayan da ne da ba su yi jure gari ni na ga gidan da shi ne na gidan sai nufa alama dan karshe yawa idan ka gane ba na dan yi wannan alama da kan gane da na zo da yawa shi na zo da shi ba ka ai wani sai da bari ne ne ne sun gama da gidan su Allah na zo da yawa wani to sai ba ba shi sai ba kowa ya ba na wannan fa yake da gidan shi wannan fa wannan fa shi ne ba da ba aikin noma ba ciwo ba wani ba ai ba kashi ba yi ma aiki ba abin da ma ya ce duk da yi kudin da ya maka kudin da sai ya tsaye shi da ya tsaye da suka tafi gida suka tafi ce ni ko yana tsaye da bai kuma ya da zan mali kudin gina ne da Allah ko ya aiki kace ne maka ne ba ina aiki da maka ce wallahi ba aiki ne ina so ka ga abin da ka ga wa Allah ce ne ki da ne ka ga mu duk jama'a su ta ga mu duk ka ga wa sai wanda ka waje a wani an mutum da kai ba ai in ban gan ka ba zan ce a yanka na gan ka shi ba ne dinka to da ya tabbatar ya gan shi ba nan da ta gano ya ce ya sahi ba su ne inna sirra ka sahara wa ma uridu hayatan ba da an arzaha ya Allah ma gudun sirri sirri da ya ce da da gani ce kai yanzu wani uku ya ce ban bukatar rayuwa tun da gaya ka ba addu'a na ban bukatar rayuwa daga nan ba a biya sai shi ne kashe shi da da kashe ba ne to ka ga yadda muka tsani a gamu aiki ko kar a gamu mutane banza shi kuma ka yi tsani a cikin aikin ka kar a gamu mutum ke dan yanzu Allah kadai ba shi su ni ba da ma duk da mutum banza ba o ya rike shi haka ba ma ba ma mutum bane ma ko mutum da darka ko wani abu to haka baba yake yana bukatar da na mutum duniya in ya fi shiga can ciki rike ɗewa yake zama kamar ofin in ya ke da to amma wani na liman ma'ana ya yi nan yana cewa kuma duk wannan da ya ba wa hakika na sauran tafiya idan idan yana cewa idan idan kyawun aiki da sofar samar ya nuna haka bakar samar da jami'in ne ba wai yana nuna baya ba su ke aiki ba bai so kowa ya sani to Allah zai sa maka wani hamsi a zuci yana fahimci yusuf da zamani wa man yu'min billahi ya hada kansa ko bai sani in da yake kuma da Allah sai shi yake zuciya ya gane in Allah ku nuran ta dinin wai da ba zai sa maka hamsi da zai amfana ku daidai da gaskiya da ba gaskiya wai ka kira ku da yanzu ka kira ku da ku wai ka kalla ku kuma ya ce wallahi shi Allah ku tabbata a cikin ma ku tabbata da cikin ma
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين to a duk cikin imomin da Allah ke lissafa mana ya mana babu ne shaɗan wannan don waɗancan na baya duka rayukan mu ne ba komai rayukan mu duk wanda ne da manzon Allah dukiyoyin mu ne rayukan matan mu ne na ƴaƴan mu ne ne ne ko ma ne ne da dai zaki wannan kuma ni'imar da aka yi mana har a kiyama ta ne babu kamar shi ne kare ran manzon Allah daga makin kafiran baka a daren hijira manzala ta zai sallama bayan kafiran baka abu kari ziyarar sun yi ta musawa da abu kari kai da bai su kashe a cikin sanatar ya ki yadda har Allah ya tafi rasa daga baya sai suka yanke shawara tun da ya ki barin abin da suka ce ya daina to yanzu kam maganar muhammadu nan gara a taru a yi mutum a darar naduwa a ɗauki matsayi na bai ɗaya da ba a ma kowa ma yi suka kira taru a darar naduwa ana taron zallan yan jari ake su don tawa manyan gari masu hankali da suka taru sai wani dattijo ya zo ya tsoho da suka tambaye shi dattijo daga ina ya ce daga na jin tsohon na jin to ai kai ba ko ne na hauka ko da kuma wuce a ai yi ba ake samun shawarwari dan na san shawarar da ke jama'a da su ba saboda annabi rahama ne da dukkan sa wai ran da ake nufin za a gaba shi dan ba zai yi hakuri ba duk wakilan da ya ci zuwa wajen tafi don kowane kari akwai shi lafiya da shi wakilin shi dan amma da ɗan ya gane wannan zuwa da kai ya ji tare da kowane kari ko akwai wakilin shi dan tare da shi amma ya kai wannan aiki babban ba zai bar wani ya gudu da kansa don zuwa da kai ya ji ya yi kan tsohon lissafi ya zo aka ce ya ya yi aiki tsohon da ganin duru ake za mu shawo ya zo ya zauna a kan da shi za a yi wannan wannan ya yi daidai da randa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi kan amana yace masa ba ka tsana yake kai da a dalilin da ba da annabi yake da matsala ba sai annabi ba annabi rama ne da dukkan jahilai shi ko da nan dan ne wanda yake son halaka wa annabi da rama ba ne ai shi a garin da ba dan annabi da dukkan adam ya kai kuma hakan ne ba dan manzo Allah ba annabi da dukkan amma an yi magana ana gaya yanzu haka sai ku zuwa da kai ya ji ba wannan gare ne da kasa wajen shi kadai ba zai ta ba shi ya ji da kuma zuwa cikin ba wuri a ba shi na zo ya yi kuwa zauna mai magana ba da yake wa wani yashi jama'a wannan mutum ya zo ya raba mana zumunci ya raba mana dangantaka ya raba mata da mazaji ya raba ƴaƴa da iyayen ya raba iyaye da ƴaƴan ya zo da samun addini hukum kai zuwa abin da za mu yi kawai ina ganin ba abin da ya kamata mu sai mu a mu kulle a mu kulle shi mu samu aiki mu wani gida mu kulle shi inda ba koma ba mu da gida mu da zura masa abinci can kuka yana ci har Allah ya daura mu kowa ma ya wuce shi wannan ne magana ba ba mu ne amma baya so a cikin manzon Allah ba mu ne ki za ki kawo da wani da ba ne kisa eh a kulle shi ake zuwa mu da abinci har Allah ya daura mu sai ko wani shi yake zauna shawara ka da zuwa a ga magana zuwa da kai ya bisa koko yake zauna shawara ka da zuwa sai yin zan fasa su ne ke zaune da sauran da yasa sai wani ya kare shi da ni na ganin shawara da zamu yi tunda mutumin ne ya raba zuci ya raba da ya yi kaza ya yi kaza mu da mun kasan babban annabawa ba da sun zai kuma neman umar da ba mu kan gari haka babban annabawa da haka a mu daura shan jaki mutura shan shan da sai kama annabawa suka ba annabawa idan sai ya karata ko wanda shi da zauna ba ta iya jawara ba kun yana da rashin bai ba ai a can sai samu goya ma ya yi da kuka kai sai shi ne sai abu da ya yi da ya yi ke yadda shi shawararsa a cikin kafirin larabawa a zafi kafirin guda arba'in samari majiya ƙarfi guda arba'in daga kabilu daban-daban amma su sun ba su gida an jira suna ma su gida in ya fi su ba su san su da ba mu hajji ba za su iya ta kabilu a gari ba jinin ya da kusan kabilu a gari ne ba su ya ta kabilu a gari sai da su yi iya iya kuma rafi da yake cikin wani sai tsohon yake da jakar wannan yake da jakar wannan yake da jakar su zo da wannan shawara suka shirya a kai da samari suka je kofar gidan manzo suka zauna suna jiran fitowarsa sai mala'ika Allah ko mala'ika ya gaya masa cewa ya shirya ya fita ya bar su ina cikin shishigarsa kuma ga abin da yake faruwa da ya fito a rikin rasula yana jin zuwa ya fi alhamdulillah Allah ya gawa أجل صلاة الفجر